أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafis salih da take nan niyami a jamhuriyar nijar muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kama sun ci karo da juna wannan shine darasinmu ko zamanmu ko majalisinmu na ɗari da tis'in da biyu muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu kamar da 'yan uwa masu bibiyar mu suka sani littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammadul amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu kuma littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi muna cikin suratul qasas kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kikkiawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba ɗaya. Mas'alar da za mu tashi a kanta wato kenan mas'ala ce ta ɗari takwas da sha takwas a cikin littafin as'ilatul Qur'an al-Majid. Malam ya ce fa'in ƙila idan aka ce, kai faƙala lahu shu'aibun alaihi salam, ya aka yi shu'aib ya ce da annabi Musa mun faɗa cewa wasu na ganin wannan wato tsohon kenan wanda ya aura ma annabi Musa ɗaya daga cikin ‘ya'yansa annabi Shu'aibu ne kuma mun ce zance mafi inganci ba annabi Shu'aibu ba ne. Domin mi domin Allah ya kawo kissar annabi Shu'aibu a cikin surat al'araf da sauran annabawa sannan ya ce sun ma ba'athna min ba'dihim Musa sannan bayan su muka turo wato annabi Musa kenan wanda yake nuna cewa ba annabi Shu'aibu ba ne duk da yake su sun kalli karina ne da cewa an ce annabi Musa walamma warada ma a Madiyana sannan kuma can a cikin wato alkur'ani a ayoyi daban-daban Allah ya ce wa ila Madiyana akhahum Shu'aiba to wurin ya zamanto daya amma ba dole bane mutumin ne ya zamanto wato mutum ɗaya ne kinan duk da yake alkur'ani tun da yake alkur'ani bai faɗi sunansa karar ba annabi shu'aibu ne don haka ba wani dalili da nuna annabi shu'aibu ne kuma ma ya ce min ba'dihim kaga ya nuna annabawan sun shuɗe waɗanda aka ba da labarin su a cikin suratul a'raf sannan annabi Musa biyo bayansu, wallahu ta'ala alam. Ya ce to, ya aka ya ce inni uridu an unki haka, ni ina son in auren maka, na kaha ya aura an kahahu ya auren masa, ko na kahahu ya auren masa. Ya ce to, inni uridu an unki haka, ina son in auren maka ihdabna tayya, ɗai daga cikin ‘ya'yana hataini ga sunan, an gane ko? Ana cewa hazihi, ana cewa hati, to hataini an gane ko wato ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu da kake gani suratul qasas aya ta 27 wa mithlu hadha nikah irin wannan aure la yasihu bai inganta ba li jahalatil mankuhi domin an jahilci abin da za a aura ɗaya daga cikin su to kaga wacce ce za a aura wan nabiyyu alaihi salam shi ko annabi amincin Allah su tabbata a gare shi ma'ana kowane annabi nan ba wai ana nufin wani annabi ba la yankihu nikahan fasidan ba annabin Allah wanda zai yin aure lalataccen aure wala yu'taddu bihi kuma ba a lissafawa da irin wannan aure yace to kulna za mu ce innama kana zalika wato wannan ya kasance wa'dan alƙawali ne bi nikahi muayyanatin zai auri ɗai daga cikin su za a tantance ta muayyana kenan indal wa'idi a wajen wanda yayi alƙawalin an gane ko wa in kanat majhulatan indal maw'ud ko da ta kasance an jahilce ta a wajen wanda aka yi ma alkawali kina alwa'id shi babansu shine alkawali to shi ya san wanda zai auren ma annabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammut taslim amma shi annabi Musa ko da bai tantance ta ba wa mithluhu ja'izun to irin wannan kuma ya halatta wa yakunu ta'yinu shi ko ta'yini tantancewa zai kasance inda injazil wa'di lokacin da shi annabi Musa cika nashi alkawali kama waqa minhu kamar yadda kuma abin ya afku ga annabi Musa tabbas ya cika don Allah ya ce falamma qada Musa al-ajala to wannan shi dai ne wasu suna cewa dama ya ce shekara takwas ne alƙawalin na farko ya ce fa in atmamta ashran fa min indik in ka cika shekara goma to wannan kuma babu wata matsala kenan wannan ya nuna cewa wasu suka ce annabi Musa takwas yayi wasu kuma suka ce goma yayi waɗansu suka ce goma yayi sun ce falan ma qada Musa al-ajala lokacin da annabi Musa ya cika ajali to al-ajal nan al-alif wal lam shin tana komawa ne zuwa ga adadi na ƙarshe tunda ya ce fa in atmamta ashran shine na ƙarshe sai zaman toto da shine an kai ta'rifil ahad ko ko a falan ma qada Musa al-ajala lokacin da Musa ya cika alƙawali ma'ana tunda da yayi shekara takwas ya cika alƙawalin sai damiri ya koma ko alif wal lam ta koma zuwa ga wato shekaru takwas ko kuma a'a dukkan su tunda an faɗe su to al'ajala yana komawa ne zuwa ga wato abubuwa guda biyu wasu ka ce yayi shekara goma idan yayi shekara takwas kanwa ya za a auren masa amma idan yayi goma za a auren mishi da kanwa saboda tafi kyau waɗannan duk maganganu ne waɗanda babu wani dalili a kansu almuhimmu dai annabi Musa ya cika alƙawari kuma ya aure ɗaya daga cikin su wannan shine abin da wato ya kamata wato mu fahimta ina fata an fahimta to wannan shine abin da malam ya kawo karkashin wannan mas'ala amma kamar yadda al'adar mu ta gudana muna zan ƙara wani abu a wani lokaci saboda wato amfani in akwai waɗansu mas'aloli da muke gani ya kamata mu ƙara ba wai don saboda mun fi waɗannan malaman ilmi ba da suka kawo wannan bayanin a'a don saboda wato fa'ida da yace inni uridu an unki haka ihdabdatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj ma'ana ni zan auren maka da ɗaya daga cikin ƴaƴana kaga wanda ya nuna cewa ashe aurar da mace ake yi ba ita take aurar da kanta ba ala an ta'jurani thamaniya hijaj wato za ka yi mini wato aiki jinga aiki kenan wato shekara takwas hijaj malaman lokaci suka ce jam'i ne na hijja in an ce hijja wato shekara kenan an gane ko to sai idan muka duba wannan kalima ta hijja tana da wato ma'anoni daban-daban kuma tana iya canza wasali ta canza ma'ana misali kun ga idan muka duba akwai hijju akwai hijja in an ce hijja yana iya ɗaukar shekara sannan hijja kuma yana iya ɗaukar wato aikin haji wato ɗai kenan to amma akwai hajju kuma akwai hijju Allah subhanahu wata'ala a cikin surtu Ali Imran yake cewa walillahi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila idan muka duba Imam Hafs da kuma Hamza da Kisa'i da Khalaf da Abu Ja'far sun karanta hijjul baiti sauran kuma sun karanta hajjul baiti an gane ko to malamai waɗansu sun tafi cewa duka da ma'anar su ɗaya wasu suka ce a'a in an ka ce hajju an kai ma wato ha'un fatha shine yin aikin haji in kuma an ka ce hijjul baiti shine sunan aikin haji haka waɗansu malamai suka tafi wato da cewa sannan kuma Allah ce wa walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyun anil alamin duk wanda ya kafirce Allah ya wadatu da bayi nan wadansu masu daukar zahiri su ce to kina wanda bai aikin haji ba ya kafirta a'a na ana nufin wato kufurun duna kufurun ma'ana mutumin da bai aikin haji ba yana da ikon zai yi bai cika shikashi kansa na musulunci ba kufurun ne duna kufurun kan mutum ya kafirtar da wanda bai aikin haji ba don yan khawarij da irin su mu'tazila da wannan suke fakewa suna kafirtar da mutane wato kai tsaye Allah ya kyauta to almuhimmu dai shi ana cewa hajju ana cewa hijju domin kira'a ma ta tabbata da shi sannan kuma shi wannan hijaj jam'i ne na hijja wato wato hijaj jam'i ne na hijja shine shekara sannan an ka ce ana iya cewa hajjatun yin aikin haji ina fata an fahimce ni an ka ce hijjatun sunan aikin haji hijjatul wada ko hajjatul wada duk ana facewa amma an ka ce hujja hujja kuma nan ya ba ya zamanto abin da yake da wanda za a kafa dalili da shi kenan hujja da za a bayar don kafa wani abu sai zamanto musallas lughawi ne yana da dokan ma'ana daban-daban idan fataha da kasra ta wato musallas lughawi kalmomin da a larabci suna iya canza ma'ana idan an canza wasali wani lokacin kuma ma'ana ba ta canzawa akwai shi malamai su littattafai akan su al-musallasat al-lughawiyya dalibin ilimi zai bincike kansu kwarai da gaske to kafin mu je gaba wannan mas'ala tana nuna cewa wato nan kaga ana yin sadaki da manafi in an ka ce manafi shine wato wato ba kuɗi aka bayar ba amma wani amfani ne kaga annabi Musa kiwo yayi kusan shekara takwas sannan aka bashi mata kinan yau ya halatta mutum yana da gini a yi masa gini misali tun da ginin ai idan mutum ya gini a wani wuri ai za a bashi kuɗi to kenan dan yayi wani gini an bashi mace ai wannan gini yana matsayin wato aikin da wato ya gabatar kenan kuɗi ne tun da matsayin kuɗi yake za a biya da wani wuri ya je ya aikin da za a bashi kuɗin ginin sai biya sadakin kenan ana yi da manafiya sai dai manafiya su zamanto kaya waɗanda suke shari'a ta halartar da su kuma an yarda domin bai halatta ba yanzu misali mutum ya kawo wato misali kwalaben giya cike da abin nan giya ya kawo a ce sadaki ake so ya ce to shi kina da manfa'a a'a sai abin da shari'a ta yarda halatta ne a yi amfani da shi ina fata an fahimce ni kuma tare da yarjejeniya wannan kuma zai kai mu cewa sadaki ana sabani kan shi akwai aqallu sadaq ko ko babu wadansu suna ganin aqallu sadaq shine zaman to rubu dinari a wajen malikiya saboda mi saboda wato abin da yake halatta a yanke gaba dama gaba haramun ne a taba ta dan adam to amma idan mutum ya saci rubu dinar kuma rubu dinari tare da sharuɗa ba nashi bane ba ramce yabba mutumin ba ba aro ba ba ba dansa bane babu wasu shubuhuyi an aje su inda dace aje su abin ya kai almuhimmu dai akwai sharuɗa wanda suke shina cikin kutubul furu' sai ya zama to za a yanke hannunsa sai malamin maliki suka ce to tunda abin da ya halatta a yanki gaba ta dan adam shine rubu dinar to haka ne shine aqallu sadaq shine abin da zai halatta a aurar da mace to amma wannan malamai jamhuri su tafi akan haka ba suna ganin sadaki bai da karanci da wata mata ta zo ta gabatar da kanta ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi na cikin sahih bukhari ta ce tana son ya aure ta bai aure ta ba sai wani ya ga alamun kamar baya son ta ce to shi yana son ta idan za a aura mishi aka ce jiya kawo sadaki ba a samu ba bai da komai sai dan gyapton sa wanda yake sakawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa iltamis walau khatiman min hadid ka je ka nemo koda wato zobe ne na karfe ba a samu ba karshe dai ya juya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kira shi kana da wani abu na alqur'ani ya faɗi surorin da ba to ya sani aka ce ya je karantar da ita sai ya aure ta to kaga wannan ya nuna cewa idan ya karantar da ita waɗannan surorin za ta zama to matarsa kuma wannan ya zama to kenan ashe ana iya yin aiki a samu wato aure kenan ya zama to shine madadin wato sadaki to ina fata an fahimci ni don haka yana da kyau mu fahimci wannan kwarai da gaske cewa ashe sadaki da ake cewa akwai akallu sadaka sai dai a hankalta mai yadda da kuma irin hali amma mace ba za a bayar da ita ba a ce yar sadaka sai dai shi babanta in yana ganin mutumin talaka ne ya bashi kuɗi in ya bashi kuɗi ya je ya kawo sadakin domin sadakin haƙƙi ne na ita mata wa atun nisa a sadaqatihinna nihla inji Allah subhanahu wataala kuma kada a ce za a mutum ya ga sadaki na da sauki don ya aure mace ya zalunce ta kuma kada a tsananta domin yawan kuɗin ba shine ke sawa auren yayi albarka ba abinda ake bukata ga miji in ya zo ya zamanto yana da addini musulmi ne kuma yana da ɗabi'o'i na gari idza ja'akum man tardawna khuluquhu wa dinahu fasawwijuhu inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan mutum ya zo muku yana neman auren yakku yana da addini kuma yana da ɗabi'o'i na gari shikenan magana ta ƙare kuma ɗabi'o'i na gari ba shine mutum ya zama to tsakakakke ba baya yin laifi a'a babu wani ma'asumi amma dai ya zama to mutum ne wanda yana da ɗabi'o'i na gari to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in buku yi haka ba illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir za a samu banna a bayan ƙasa wanda kuma yanzu turawa da suke son namiji aure namiji mace ta aure mace idan sadaki yayi tsada to shikenan matsala za ta yi yawa kun ga shi yasa waɗansu ƙasashe musamman ƙasashen Laraba inda aure ke da tsanani za ku ga mata masu shekaru 45 40 40 50 50 suna nan ba su yi aure ba unusa abin da ake kira unusa da ainun yayi yawa sannan kuma wannan yasa yanzu waɗansu daga cikin mazaje ba sa ma yardar matansu su je ganin gida ba tare da su ba saboda yayunsu maza suna nan ba su yi aure ba da kannansu suna iya su je in sun je su yi lalata da su saboda su rage raɗaɗi na rashin aure Allah kai mu na tsari to wannan shi ne abin da zan iya cewa a ƙarƙashin wannan mas'ala wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta ɗari wato wato sai mas'ala ta ɗari da talatin da biyar a cikin littafin daf'o ihamil qirab an ayatul kitab domin shine ya kawo ayar da take akan jerin wato tsarin ayoyi malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala qala li ahlihim kuthu lokacin da annabi Musa ya ce ma iyalinsa um kuthu ku zauna al-qasas ayata 29 yace ahluhu matarsa zawjatuhu ahluhu abinda ake nufi da kalma ta ahluhu iyalansa zawjatuhu matarsa bi dalili qawlihi saboda dalilin fadar Allah subhanahu wataala wa sara bi ahlihi wato falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi lokacin da annabi Musa ya kare wato ya cika wannan lokacin da aka sanya masa na wato kiyo wa sara yayi tafiya sara yasiru yayi tafiya bi ahlihi da iyalansa nan matarsa ake nufi al-qasas aya ta 29 li'anna al-ma'rufa domin abu ne sananne annahu shi annabi Musa sara min indi shu'aib ya fita ne daga wajen annabi shu'aib an gane ko bi zaujatihi da matarsa an gane ko shi ma Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya tafi cewa annabi Shu'aibu ne duk da yake mun ce zance wanda malamai suka firin jariwa ba annabi wato Shu'aibu bane domin Allah ya ce thumma ba'athna min ba'dihim Musa mun turo bayan su annabi Musa kuma annabi Shu'aibu yana daga cikin waɗanda an ce min ba'dihim malam yace ibnatu Shu'aibin yar annabi Shu'aibu aw ghairi Shu'aibin ko ko ci ba yar annabi Shu'aibu ba yace alal qawli bidhalika akan wanda sun ka faɗi wannan kaga mallan yayi adalci a cikin wannan mas'ala shi yasa in ka san mas'ala akwai maganganu daban-daban kada ka boye ka kawo wanda kai kai kake so a ka ce wasu sun ce kaza sun ce kaza amma kai ga abin da kake ganin yafi rinjayi kuma ga dalilanka kuma baka ci da ne karbi maganar da kai abin da ka tafi akan sa ba kuma wallahu ta'ala a'lam ka huta malam yace to wa qawluhu fatar Allah subhanahu wata'ala umkuthu ku zauna bai ce ki zauna ba khitabu jama'ati dhukuri magana ce wadda za a fuskantar da ita zuwa ga jama'a ta mazaji fama wajhu khitabil mar'ati ta wace fuska ce za a yi mace magana bi khitabi jama'ati dhukur da wato khitabi irin usulubi da ake ma mazaje magana masu yawa malam yace to wal jawabu an hadha amsa akan wannan min thalathati awjuhin ta fuska uku al awwalu na farko annal insana shi mutun yukhatibu al mar'ata yana yukhatibu al mar'ata yana yi matarsa magana bi khitabil jama'ati da wato uslubi na khitabi zuwa ga wato jama'a masu yawa ta'ziman laha wato dan saboda girmama ta an gane ko bi khitabil jama'ati ta'ziman laha yayi mata magana ta girmamawa dan girmama ta misali mata kaman mutane masu yawa ne yake magana da su amma dan ya girmama ta ne malam yace wa nadhiruhu tamkar irin wannan qaulu sha'ir fa sha'ir fa in shi'ti in ke so haramtu nisaa zan haramta mata siwa kumu waɗanda ba ku ba amma yana nufin waɗanda ba ke ba ranke daɗe duk zan haramta mata in baki ba ma'ana in baki so zan kara aure ba zan kara ba wa in shi ita in ke so lam lam at'am ba zan dandana ba nuqa nuqahan an gane ko wala barda mai taqiqin wannan littafi da yazo sai sa alama ta biyu ina fata an fahimci ni kenan wato cewa albaitu min at-tawil yace kadiba cikin safha ta 200 wato da shidda zaka ga ko menene aka ce akan nuqahan an gane ko wato 206 menene kalima ta nuqahan take nufi a karkashin wannan wato mas'ala cikin safha ta 200 da abin da yace an kawo irin wannan mas'ala to amma dai nan abin da ake son yace mata ba zai dandana wani abin sha ba sannan kuma a mas'ala ta 100 da wato 21 yace an kawo bayani kan wannan inji shi mai tahqiqin wannan littafi in muka duba mas'ala ta ɗari da ashirin da ɗaya mas'ala ta ɗari da ashirin da ɗaya an kawo irin wannan mas'ala inda ya ce kala rabbir ji'un to sannan kuma a ƙarƙashin wannan wa in shi ita haramtun nisa a siwa kuma wa in shi ita lam at'am nuqahan wala barda a number one ya kawo shi ya ce wanda ya faɗi wannan baiti abdullahi bin umar al'arji ina fata an fahimce ni to wannan shi dai ne yake cewa to abinda aka kawo shi in ka diba cikin alhaiwan na imamul jahid za ka ga wato wannan baiti sannan kuma in ka diba cikin asiha na imamul jauhari za ka gane shi in ka diba cikin fiqhul lugha na imamul sa'alibi za ka ga wato wannan baiti almuhimmu dai yayi wato takhrijin sa sannan kuma ya kawo yace abinda ake nuhi da albardu nan arriqu wato yawu kenan ko miyau in an ce albardu nan sune ake nufi duk da yake albardu yana nufin sanyi an gane ko sannan kuma annuqahu yace alma'ul azbu ruwa tatattu sune abin da ake nufi to kenan in ke so bazan wato sha ruwa tatattu ba kuma bazan hada yawu ba saboda ya nuna mata yana kaunarta to a inda yace siwa kumu mace guda yake magana da ita amma sai ce siwa kumu dan girmama ta asani na biyu waɗansu malamai suka ce da yace umkusu anna ma'aha khadiman akwai abu mai musu aiki tare da ita kenan akwai annabi Musa akwai matarsa akwai kuma mai musu hidima wal arabu su ko larabawa a cikin yarensu rubbama a wani lokaci a wani lokaci khatabati lithnaini sun yi ma mutum biyu magana khitabul jama'ati irin maganar da ake ma jama'a kina abu ne mutum biyu kuma sai a kawo shi kamar da jama'a in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma in kun karkata kaga mutum biyu na ana magana da matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Aisha radiyallahu anha da kuma Hafsa radiyallahu عنها وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فقلوبكما kaga qulub ba ce qalba kuma ba to irin wannan akwai shi kuma akwai tattaunawa da tsakanin malamai kan irin wannan har cikin usulul fiqh as-salisu amsa ta uku wadan sun kace da yace umkusu shi annabi Musa annahu kana lahu ma azawjatihi waladani annabi Musa yana da ƴaƴa guda biyu tare da matarsa lahu waɗanda nasa ne ismul akbari minhuma sunan babba daga cikin su jayrashum wasmul asghari sunan karamin al aliya azur sun kace haka ne a sunayen su ina fata an fahimce ni to wannan shine wato abin nan duk da suke waɗansu sun ce sunan shi jirshum shi mai taƙiƙa wani littafi ya ce in ka diba namba ta uku a cikin wannan taba da nake da ita ta kursi malika abdallah ya ce kenan an kawo shi a cikin ruhul ma'ani ina fata an fahimce ni an ka ce jirshum ne sunansa shi wancan ɗin kuma wancan kuma aliya azaru a sunansa ina fata an fahimce ni to wannan shi ne amsar da malam ya kawo to kenan tunda akwai 'ya'ya guda biyu ga kuma ita matar sai ce musu umkusu kenan ta wannan fuska ce malin yace to wal jawabul awwal amsa ta farko da an kace mutun yana iya magana matarsa magana ita kadai ce kuma mata magana ta jama'a an gane ko malin yace to wal jawabul awwal zahirun abu ne wanda yake zahiri domin girmamawa abu ne wanda yake in kana girma mutun zaka ce mai ku wasani wasalisu muhtamilani amsa ta biyu da ta uku muhtamilani abu ne wanda yana iya kasancewa ma'ana kenan yana iya kasance yana iya ba zai kasance ba li annahuma min al-isra'iliyat yace domin suna daga cikin al-isra'iliyat abubuwan da aka ruwaito daga bani wato isra'il wal ilmu inda Allah ta'ala hakikanin ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala al-isra'iliyat kuma abubuwa ne waɗanda ana bin su a hankali ana bincika su babu in ba a tabbatar da su sai an samu nassin da ya tabbatar da su ba za a kore su ba kuma sai an samu nassin da wato ya kore su ka duba cikin littafi al-isra'iliyat na Abu Shuhba kuma ka duba cikin al-isra'iliyat na Hussein al-zahabi dukkan su 'yan kasan misra ne za ka ga bayanai da ka'idodi dirasa ta asiliya ta tabiqiyya kuma in ka samu waɗannan littattafan sai ka ɗauki daidai inda kowace aya aka yi magana kan isra'iliya sai ka rubuta namba ɗin ka dai rubuta daidai aya domin in ka zo wajen tafsiri kana iya gane cewa wuri kaza lokacin da kake nazari wani ya tattauna kan wannan mas'ala sai ka ɗauko in akwai bayanin da za ka rubuto ko kuma ka zo da littafin ka takaita bayani a fahimci ka yi ikhtisarin shi yadda za a fahimtar yadda abin yake to wannan wato shine abin da ya kamata mu gane to kafin mu je gaba shi mai taƙiƙin wani littafi da an ka kawo namba ta hudu sai karkashin ta kawo inda malam yace wal ilmu inda Allah ta'ala sai namba 4 namba ta hudu yace qala ar-razi imam ar-razi yace a cikin tafsirin sa fi tafsirihi ba razi mai wannan littafi na as'ilatul qur'an al-majid ba a'a wani razi ne daban duk mutumin da fito daga wannan yanki sai a ce mai razi فقال يتشي لأهله إيالنسا أمكثو كزونا فيجوز أن يكون الخطاب للمرأة وولدها والخادم kenan yana yiwuwa wannan magana da annabi Musa faɗa ce umkuthu yayi magana ne da matarsa ce gaya ma wannan magana da kuma ɗansa da wal khadim alladhi ma'aha da kuma mai aiki wanda yake tare da matar kenan wanda yake tare da su kenan wa yajuzu an yakuna lil mar'ati wahdaha tana yiwa matar ce kawai ya gaya ma wannan walakin kharaja ala zahiri lafzi al ahli kenan ya hankalta ma wato kharaja ala zahirin lafzi ya fita wannan bayani ya fita ne ta fuskar zahirin lafazi al-ahli domin al-ahlu kalima ce ta al tana nufin wato iyallai fa innal ahla domin kalima ta al-ahl yaqau ala al-jam'i ana iya faɗatta ga mutane masu yawa wa aidan faqad yukhatibu al-wahid bi lafzi al-jama'a kuma tana yiwa a yi mutum magana da magana da wato da uslubi na mutane masu yawa an gane ko ai tafkhiman yace wato dan girmamawa ina fata an fahimta eh to wannan yace kuma tabahu fi hadha aljawab ibn adil alhambali akwai wani malami da ake cewa ibn adil alhambali ya bi wannan ra'ayin na imam fakhruddin razi a cikin al-lubab da kuma al-imam al-ijiyu a cikin tafsirin sa gashi nan dai ya kawo malaman da sun tafi akan wannan ra'ayi dan ƙara bayani ne kan wannan mas'ala to wannan shi ne abin da ya kamata mu fahimta to kafin mu je gaba muna zan karawa mas'ala in tana da alaka da wadansu abubuwa mu dan kara saboda fa'ida ta gami ba wai dan saboda mun fi waɗannan malaman ba tana yawan da mas'ala ba su tuna ta koko sun kawo ta a wani wuri koko abin da ya kama da haka almuhimmu dai nan ya nuna cewa in mutum ya ce ahal matarsa tana ciki shi yasa ƴan shi'a suke ta kokarin kore iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ahlul bait ko wani lokacin su ce a'a ai ya sa su Aliyu da abin nan da Hassan da Hussein cikin alkisa ummu Salama yace mata innaki ala khair kina cikin alkhairi kenan ita ba ta cikin ahlul bait a'a su suna cikin ahlul bait da yace mata innaki ala khairin ita ba sai an yi zancen tana ciki ba ita an riga an ƙare kenan su waɗannan su ne yasa da yake cewa ahlul bait da ake kawo ma asar na cewa wajen muhabahala ya so ya fita da Husaini da Hassan da Fatima su ne fuqul ta'alu nadu abna ana wa abna akum wa nisa ana wa nisa akum malamai sun tafi cewa ma wannan asakin bai inganta ba kuma ko da ya fita da su ba ana nufin duka su ya fitar da iyalan gidansa ba su ma waɗanda suka zo wafd na jiran ba dukkan iyalan su ne za su fito da su ba sashen su ne za su fito da su ayi mubahala da haka yana da kyau mu fahimci irin wannan abubuwa da suke kawowa su ce ai ba su daga cikin ahlul bait kaza kaza ko su kawo kuma ƙarya sai su ce ai an ce Salmanul Farisi min ahlul bait to shi Salmanul farisi wanda ba farisi ne zan cikin ahlul baiti matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuna talla ku ce an ce Salmanul Farisi duk da ke ma asarkin malamai sun ce bai inganta ba to amma kai ka inganta cewa shi Salmanul Farisi yana daga cikin ahlul baiti amma matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su daga cikin ahlul baiti kaga wannan kabilancin farisanci ne ake yi ma aiki shi yasa waɗansu kabila su ce suke son su yi ma aiki su ɗaukaka ta da sunan addini ba addinin ne suke son abi ba shi yasa idan ra'ayin addini ya ci karo da kabila su sai su aji addinin su yi aiki da kabila su amma idan ra'ayin addini zai taimaki kabila su zai dace da abin da kabila su take so sai su ce wannan shine addini to kaga wannan ba addini bane wato soki burutsu ne wanda kuma kowa kowa duk mutumin da yake da wata manufa wadda ta saba ma addini duk mutumin da yake da wata manufa wadda ba addini bace gabansa to idan addini zai ci karo da ita sai ga ya watsar da addini wani za ka dan siyasa ne ya yadda da ayoyin da suke dace da fatinsa amma duk ayoyin da ba su dace da fatinsa ba to shi ba zai aiki da su ba to kenan ko ba addini ne za a yi ba kenan fatin naka ne za a bi wani kuma za ka ga iske a'a shi ya yadda duk abin da malamin sai faɗa wato malamin sai ke so addini ne amma da an samu wata ayar da ta saba ba abin da shi malamin shi faɗa ko hadisi ingantacce na manzo sallallahu alaihi wasallam sai mu ce a'a a aje ayar da hadisi ai aikin da abin da shi malamin sa yake so kenan kamar shi malamin sa ne yake son abi ba addini yake son abi ba kaga wannan ai ba addini bane yana da kyau mu fahimci wannan kwarai da gaske wallahu ta'ala alam to ga qur'ani kullun yana cewa iyalan annaba suna daga cikin su mata annabi ibrahim mala'iku sun gaya mata qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi alaikum rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait haka sun ka faɗa tana daga cikin ahlul baiti annabi lutu duk inda an ka abin nan sai ka ji an ce illa ala lutin inna lana munajjuhum ajma'in illa mar'atahu kaga al an ka ce kuma sai an ka ce illa mar'atahu wanda yake nuna maka da kalma ta al'alu da ta al'alu matan mutum za ta shiga ciki ina fata mutum shine fa anjaynahu wa ahlahu mun tsiratar da shi da iyalansa illa mar'atahu banda matarsa wan gani in ba matarsa ba ta ce dan za a cewa illa mar'atahu amma kullum su suka hujja aya ta cikin suratul ahzab wanda suke fakewa da ita sai su ce ai Allah ya ce da an kace musu inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira sai an kace to na ayi kira su ahlal baiti suka ce a ba haka ake nufi ba ai farkon ayar gashi ayoyin farkon su sun fara da maganar matan manzo sallallahu alaihi wa sallam baya ma kuma sun sun ci gaba da magana kansu amma sun fitar da su kaga sai kai mamaki gashi Allah na cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dara al-akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima ya nisa an-nabiy man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adhabu dhi'fayn wa kana dhalika 'ala Allah yasir 'ala Allah yasira wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima ya nisa an-nabiy lastunna ka ahadin من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله duk wannan ana magana ne kansu amma da an ka zo inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum rijsa ahlul bait sai suka ce a ba matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hassan da Husaini da Fatima da da da al'aimman su ake nufi sannan kuma sai an ka cigaba da cewa wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma kenan sai suka ce kawai daidai nan ne ba su ake nufi ba kaga son ran yayi yawa sai suka fi hujja sai ai ana iya yankewa a ciro wani abu daga baya za a saukar da shi sai suka fi hujja kamar inda Allah ya ce la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil darari an kace to shi ghairu ulil darari suka ce ai shi kadai ya sauka ko a cikin littattafan sunna a cikin sahih al-bukhari misali an ka duba in an ka duba cikin sahih al-bukhari misali wannan ghairu ulil darari kadai ya sauka kenan yana yiwa wani yankin shi kadai za a saukar da shi kenan ba tare da wannan ya sauka ba to ai shi wannan sahih al-bukhari ya tabbatar da shi to kai naka waye tabbatar da shi sannan ko kuma su ce muka an ce a cikin suratul baqara وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر sun kace min alfajr kinnan ita kadai ta sauka to wannan shi ma yana bukatar ma dalili don wadansu ne suke cewa daga baya ne ta sauka min alfajr din to amma muqaddar ta ma a hakan ne ita kadai ta sauka to ku waɗannan da cewa ahlal baiti shi kadai ne ya sauka a wani dalili ina dalili shi kina ahli sunna ina dalili kuma sanadi ingantacce babu sai ce to ai Allah ya ce kuma inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum bai ce an kunna ba sai a ce a ba haka ake nufi ba in an ce kalima ta al'ahlu ta shafi mai gidan ta shafi iyalansa to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciki kuma cikin ahlul bait in ka ce akwai Aliyu din akwai Hassan akwai Husaini to ai ana taglibi janibi dhukuri ala janibi al-ithar ina fata an fahimci shi yasa da an ka zo a cikin suratu Yusuf sai an ka ce Yusuf wa a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in ba a ce innaki kunti min al-khati'ati ba sai an kai taglibi janibi adh-dhukur ala janibi al-inath wa Maryam ibnat Imran Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi ko wa kitabihi wa kanat min al-qanitin ba a ce wa kanat min al-qanitati ba ana taglibi janibi adh-dhukur ala janibi al-inath da sauran ayoyi to da haka yana da kyauru idan mutum bai fahimci alqur'ani ba ko yana da wata mummuna aqida sai ya tuba ma Allah subhanahu wataala kada ya je ya fada cikin hatsari abinda zai ruguza masa aqida ya ruguza masa duniyarsa da lahirarsa Allah kai mu tsari wannan shi ne abin da ke so in kawo a karkashin wannan mas'ala wallahu ta'ala alam mas'alar da zamu je ta gaba akan ta sai mas'ala ta 819 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid kenan mun dawo a cikin sa fa in kila idan aka ce malam yace kaifa kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce huna anan wadmum ilayka janahaka ka taro da hannayenka an gane janah na ana nufin fikafikai to an san dan adam bai da fikafikai sai an kace to hannayenka minar rahbi saboda tsoro ina fata an fahimce ni saboda tsoro to wannan kalima ta ar-rahb tana nuna tsoro shi yasa ruhbaniya kamar nuna tsoron Allah ne har ya zama mutum ya ce baya yin aure baya cin abinci mai daɗi wanda kuma shine mazhaba ta kiristanci waɗanda wasu sufaye suka ɗauko suka ce a abin nan idan muka duba minar rahbi wato zaka karanta shi kai ma ha'un sukuni hafs ya karanta minar rahb rahb sai kai ma ha'un sukuni idan zaka tsayawa ka ce rahb idan zaka wuce ka ce rahbi sannan kuma imamu nafi' da imamu ibn kathir da imamu abu amr ibn al-ala da imamu abu ja'far da imamu yaqub sun karanta min ar-rahabe rahabe kenan sai sun kai maha'un wato fatha kenan sai kai mata wato fatha in zaka wuce ka ce min ar-rahabi in kuma zaka tsaya ka ce min ar-rahabe ba rahbe ba kamar yadda hafsa yake karantawa sannan kuma sauran wato sai suka karanta wato ibnu amir kenan da hamza da kisa'i da kuma shu'ba wanda qari'i ne na wato rawi ne na wato asim sun karanta min ar-ruhbe ruhbe kenan sun yi mara'un wato dhamma kuma sun yi maha'un sukuri ina fata an fahimci ni kuma duk dai wannan ma'anarsa ba ta canzawa sai zaman to ma'anarsa ba ta canza ba akwai lokacin da wasali zai canza ma'ana ta canza akwai lokacin da wasali ko ya canza ma'ana ba ta canza dukkan shi dai ma'ana guda ce anan ana nufin saboda tsoro ya taro hannayensa Malin ya ce to faja alal janaha Allah ya sanya aljanaha fikafikan annabi Musa kenan ma'ana hannayensa tunda ba fikafikai da shi ba huna anan madmuman za a taro da su wa ƙara fi surati taha amma a cikin suratu taha sai ce wadmum yadaka ka taro hannunka an gane ko ila janahika zuwa ga fikafikanka an gane ko to kuma a suratu taha faja'ala aljanaha huna faja'ala aljanaha huna madmuman ilaihi sanin ya sanya shi janahu din shine za a taro zuwa gare shi can a cikin suratul nan a cikin suratul qasasi su fikafikan su za a taro da su cikin suratu taha kuma su ne za a taro zuwa gare su ko za a jawo abu zuwa gare su wal qissatu wahida kuma kissa guda ce bata bambanta ba balle a ce wurin ya bambanta ko lokacin ya bambanta yace to kulna zamu ce al muradu bil janahil madmum abinda ake nufi da fikafika annabi Musa wadanda za a taro da su ko mu ce hannayensa huna anan huwa al yadul yumna ita ce hannun dama ina fata an fahimce ni kidan nan da an ka ce a cikin suratul al qasas an gane ko ya taro da fikafikansa ma'ana fikafikansa jana haka to min jana ɗai ne ba a ce jana haika ba kenan fikafikansa wanda ake nufi hannunsa da dama wal muradu bil janahi al madmum ilayhi fi surati taha abinda ake nufi da fikafikan shi wanda za a taro za a taro zuwa gare shi ma'ana za a jawo abu zuwa gare shi a cikin suratu taha ma bainal adudi ila al ibti abinda yake tsakanin damce da kuma wato al ibt shine wato wato abin nan hamata ko mu ce lallakuwa wasu na cewa hamata wasu na cewa lallakuwa min al yusra na hannun shi na hagu fala tanaqud bainahuma kenan babu cin karo kenan wancan a cikin suratul qasas nan ya dauko hannunsa nan ya taro shi wato fikafikin sa na hannun dama ake nufi shi ko fikafikin sa abinda ake nufi ɗayan fikafikin shine hannun hagu kenan sai ya dauko hannun sai ya saka shi a kasan hamata ta hagu kenan sai zamanto ya tare shi saboda dan adam zuciyarsa idan tana yawan bugawa kaga wannan mu'jiza ce ta alqur'ani tunda zuciya tana hannun dama tana hannun hagu afwan tana wato bangaren hagu na jikin dan adam kenan idan ya dauko hannunsa na dama shine mai karfi ya aza shi ko ya danna shi anan yawan bugawar ta zai tsaya sai tsoron ya ragu gare shi kaga wannan sai zamanto mu'jiza ce daga cikin mu'jizoji na alqur'ani mai girma to kaga wannan dole sai ɗalibin ilimi zai yi bincike ya gano irin wannan abin da wannan shine abin da malam ya kawo wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 800 an gane ko da 20 fa in qila idan aka ce ma ma'ana qaulihi ta'ala menene ma'anar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wadmum ilayka janahaka min ar-rahab ka taro hannunka zuwa ga fikafikenka min ar-rahab saboda tsoron da kake shi Kunna za mu ce lamma rahaba min alhayyati lokacin da annabi Musa ji tsoron macijiya amarahu Allah ta'ala Allah ya umurce shi an yadhumma ilaihi janahahu ya taro hannun shi zuwa gare shi li yadhhaba anhu alfaza dan tsoro ya tafi daga gare shi wa inna ma qala ta'ala abin da yasa Allah ya ce min rahbi an gane ko li'annahu ja'ala ar-rahba alladhi asabahu domin Allah ya sanya tsoron da ya samu annabi Musa illatan illa ce wa sababan da sababi lima amara bihi min dammil janahi saboda abin da ya masa umarni na taro hannunsa kenan tsoron da ya ji shi a dalilin da yasa aka sashi ya taro hannun shi zuwa ga hamatar shi ta hannun hagu qala mujahid mujahid yace an gane ko kullu man faza min shay'in duk wanda ya ji tsoron wani abu fa damma janahahu ilayhi sai ya taro hannun shi zuwa gare shi ma'ana zuwa ga kirjin sa kenan ko kuma zuwa ga abin nan inda zuciya take zahaba anhu faza tsoro zai tafi zuwa gare shi wa qila wadansu suka ce haqiqatu dammil janahi ghayra murada wadansu malamai suka ce da anka ce ya taro hannun shi zuwa gare shi ma ba ma shi ake nufi ba bal huwa majazun kawai sun ce mujazina an gane ko wanda kuma wadansu sun ce akwai majazi wasu sun ce babu majazi wasu sun ce kawai a ce uslubun min asalibin lughatil arabiyya amma ba a ce almajaz to waɗanda suke kafa cewa akwai majazi suna kafa hujja da wannan aya sun kace annabi Musa an ce taro fi kafi kansa ai dan adam bai da kafi kenan majazi na wasu kace a'a saboda an wato uslubi ne daga cikin uslubin laraba tunda shi an san adam bai da kafi kenan hannunsa ne ake nufi wasu kace to ai shi majazi ana iya kore shi tunda ana iya cewa annabi Musa bai da kafi kinan ku da haka majazi in ana iya cewa ƙarya na kinan kuma kinan Qur'ani yayi ƙarya in an ce Annabi Musa bai da fikafiki ai gaskiya ne to kinan ku kinan majazi ana iya kore shi in ko an kore shi ana iya kore alqur'ani kamar yadda suka ta kore sifofin Allah cikin aqida da wato da abin nan ta fuskar cewa majazi ne waɗansu waɗansu suka ce a'a ana iya kore shi majazin amma ba nasa ce ba iya korewa yanzu in ka ce annabi Musa aka ce ya ko ya taro fikafikinsa kana ya ce annabi Musa bai da fikafiki amma kuma baka cewa annabi Musa bai da hannu wanda a nan cikin wannan aya shine ake nufi da fikafikin nasa akwai tattaunawa kwarai da gaske tsakankanin malamai Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yana daga cikin wanda suka tafi cewa babu majazi a cikin lugar arabiya ko ku ba majazi a cikin alkur'ani saboda abin yana da alaka da wato aqida masu koriya su ce sami'un bila sam'in Allah yana ji amma ba ji ba ba bai ji kwata kwata to kaga sai suka kafa wannan yayi risala sunanta man'u jawazil majaz fil muta'abbad litilawati wal i'jaz to wadansu kuma suka ce a'a wannan ma karshe ma duka khilafu lafzi ne domin waɗanda suka ce majazi da waɗanda suka ce uslubun min asalibil lughatil arabiyya suka ce dukkan su kawai la mushahata fil istilah wannan ya kira shi uslubun min asalibil lughatil arabiyya wannan ya kira shi majaz to kenan tan sunan ya canza kuma duk dai an yarda da ma'anar to kuma babu wani abu dan haka akwai maganganu kwarai na malamai akan wannan wallahu ta'ala alam malin yace to wa qila haqiqatu dhammil haqiqatu dhammil janahi ghairu murada wasu sun kace a taro hannun ba ba shine ake nufi ba bal huwa majazun an taskinur rawi a ana nufin wato ya kwantar da hankalinsa taskin shine kwantar da ar-raw shine tsoro in an ce ar-raw Allah ce falamma zahaba an ibrahim ar-raw wa ja'athu al-bushra in kuma an ce ar-ru'u shine al-qalbu da ar-ruhu in an yi ma wato abin nan ra'un damma inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya a cikin wato zuciyata ko kuma cikin raina ko cikin abin nan wa tathbitil ja'shi ana son annabi Musa ya tabbatar da wato abin nan ya samu jarumta shine tathbitul ja'sh yin jarumta ya fitar da ya fitar da tsoro daga cikin zuciyarsa qala abu ali abu ali yace lam yarid bihi Allah bai yi nufi ba damma الضمة أتارو بين شيئين إذا كان أبوه قد بيد يتي أضمن بين رفن كتارو أبوه با وإنما أمر أمر بالعزم أن أمرت النبي موسى بالعزم دورار النية والجد دقوكري في الإتيان بما قال با منه ko taliba minhu ya zo da abin da an ka umurta da gare shi wa minhu qauluhum shina daga cikin fadar larabawa su ce ushdud hiyazi maka hiyazi maka lil mauti an gane ko kenan ka daura falaisa fihi shaddun haqiqa kinan ka daura damar ka ta wato mutuwa to ka kuga ai ba damara ce ake nufin ka daura ta mutuwa ba ana nufin wato ka shirya kenan da gaske falaisa fihi shaddun haqiqatan babu wani shaddu babu wani daura za a daura ma ana nufin kaman malam Bahaushe ce bari in yi tsaye tsayin daka to kaga ai Bahaushe in ce kai tsaye tsayin daka ai ba wai turmi da a gaban kamar da tabariya za kai wato amma an san wanda zai yin tsayi irin da daka sai ya shirya da gaske waqila malam yace waɗansu malamai suka ce fil ayati a cikin aya taqdimun wa ta'khirun akwai gabatarwa da jinkirtawa taqdiruhu yadda za a kaddarawa walla mudbiran annabi Musa ya juya ya bada baya minar rahabi saboda tsoro kenan da haka ba wadmum ilayka jana haka minar rahabi bane kenan walla mudbiran minar rahab sannan kuma an kace wadmum ilayka jana haka ina fata an fahimce ni kenan sun ce akwai at-taqdim wa at-ta'khir wanda wani wuri yana yiwa ya zamanto ya samu dacewa wani wuri kuma sai ya nisa kamar wannan wurin kaga yana da nisa gaskiya ma'anar sa za ta yi nisa yana da wahala a ce shine ake nufi sai ka duba cikin littafin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti yayi babu muqaddamul qur'an wa mu'akhkharuhu sannan kuma ka duba cikin littattafai na balaga kuma da tafsiri da kaga balagatu taqdim wa ta'khir fil qur'an al-karim ko kuma fi sunnati nabawiyya ko kuma fil lughati al-arabiyya babi ne mai fadi kwarai da gaske at-taqdim wa ta'khir da kuma balagatuhu da asbabuhu da anwa'uhu da hikamuhu bincike ne mai yawa dalibin ilimi sai ka zage damci kamar da kaga wannan ma shi ma sai a ce sai an zage damci to amma ai ba ana nufin mutum ya kware hannu rigarsa bai zage damci ba haka ake nufi ba ma'ana ya shirya ma wato al'amari ko ko a ce mun yi gaba da gaba wani lokacin ko ba a yi gaba da gaba ma'ana an yi abin da an gaya ma juna gaskiya ba wai dole bane sai kun yi face to face kamar yadda bature ke cewa ko face a face in ji turawan wato faransa kenan to wannan shine abin da wato za mu iya cewa a nan mas'ala ta gaba mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 821 Malam ya ce fa in kila idan an ka ce ayyu fa'idatin wace fa'ida akwai fi tasdiqi Haruna li Musa a cikin gaskantawar da annabi Haruna zai ma annabi Musa alaihi assalam aminci Allah ya tabbata a gare su alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim hatta qala har sai da annabi Musa ya ce fa arsilhu ma'iya ka tura shi tare da ni Allah kenan rid'an yusaddiquni ya zamanto rid'an mai kariya gare ni an gane ko ma'ana mai zai zamanto mataimaki yusaddiquni wanda zai iya wato gaskantar da ni shine wato abin nan to menene eh, amfanin wannan idan muka duba akwai fa arsilhu ma'i ya wasu ƙurra sun karanta fa arsilhu ma'i rid'an ina fata an fahimce ni nafi da Abu Ja'far sun karanta ridan yusaddiquni ba rid'an ba sauran kuma sun karanta rid'an ina fata an fahimce ni an gane ko yusaddiquni wato abin nan saura kuma sun karanta yusaddiqini idan muka diba Imam Asim da Hamza sun karanta yusaddiquni sauran kuma sun karanta yusaddiq wato wato yusaddiqni sun yi ma wato kafin wato sukuni sai zaman to fa arsilhu in an ce yusaddiquni sai zaman to ba jawabul amri bane amma an ce yusaddiquni an kai makafin sukuni sai zaman to jawabul amri zai ce arsilhu yusaddiqni jawabul amri kenan amma in ya zaman to wancan ne yusaddiquni kenan ba jawabul amri bane sai zaman to wato abin nan ne istinafi ne ko kuma wato wa huwa yusaddiquni almuhimmu dai akwai maganganu da dama mutum zai iya koma cikin littafin tawjihul wato alqiraat ya ga abin da ake nufi da nau'i na irabi da wannan na dai kawo shi ne saboda ɗalibin ilimi wani in yaji an karanta ba irin yadda ya sani ba zai zabo da ya ce a'a wannan shi ba haka abin yake ba a'a ka bari haka san kira'o'i da sun ka inganta daga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan ka ce in babu abu cikin su to wannan kuskure na malin yace to kulna za mu ce laysa muraduhu bi qawlihi rid'an ba wai ana nufin ba da annabi Musa ya ce rid'an mataimaki yusaddiquni ya gaskata ni an ya kula lahu sadaqta ba wai dan saboda ya ce ma annabi Musa kai gaskiya ba fi da'awar risala na cewa kai annabi ne fa inna zalika domin irin wannan la yufiduhu baya amfanin annabi Musa inda fir'auna a wajen fir'auna wa qaumihi da mutanensa alladhina kanu waɗanda sun kasance la yusaddiqunahu ba sa gaskata annabi Musa ma a wujudi tilkal ayatil bahira tare da samun wannan aya albahira wadda take wato an ce albahir shine abin da yake na tafiyar da hankali ma'ana wanda yake wato albahir abin da ke tafiyar da hankali tare da samun ayoyin da hankali ya tabbatar da cewa daga wajen Allah suke wal mu'jizati zahira tare da annabi Musa yana da mu'jizoji bayyanannu bal muraduhu a abinda annabi Musa yake nufi an gane ko an yulakhisa hujajahu bi lisanihi wato yulakhisa yayi talkhisi takaitar da bayani hujajahu hujjojin da shi annabi Musa zai bayar bi lisanihi da harshensa an gane ko wa yabsutul qawla fiha bi bayanihi amma kuma sai yabsutul qawl ya yalwata zance fiha a cikin waɗannan hujjojin da annabi Musa bi bayanihi da bayaninsa ma'ana kenan idan annabi Musa ya bayani shi annabi Haruna zai iya to ga abinda bayanin da annabi Musa ya kumsa hujja biyu ne ko uku ko hudu ko biyar sannan kuma ga yadda za a faɗaɗa bayani a ƙara yin bayani mutane su fahimta wa yujadilu anhu bil haqqi kuma ya kare annabi Musa yayi mujadala kenan bil haqqi da gaskiya ba don ƙarya ba ya kare dan uwansa fa yakunu zalika sababan li tasdiqihi wannan sai ya kasance sababi na li tasdiqihi na gaskanta shi kenan an ga yayi bayani ya ƙara bayani ya kawo dalilai sai tana yiwa a karɓa madalilan ala tara ila qawlihi malai ce to baka gani ba zuwa ga fadar shi Allah kina inda Allah ya bada labarin abinda annabi Musa ya ce wa akhi Harun dan uwana annabi Harun huwa afsahu minni lisanan ya fi ni fasahar zance fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni ka tura shi tare da ni ya zamanto mai kariya ko mataimaki wanda zai rinka gaskata ni wa fadlu fasahati falala ta fasaha inna ma yahtaju ila inna ma yuhtaju ilaihi ana bukata ne zuwa gare shi ita wannan falala ta fasaha lima kulna saboda abin da muka faɗa kenan na ayi bayani a takaita magana kuma a kawo dalilai la li qawlihi sadaqta ba dan annabi haruna yace kai gaskiya ba don ya zo ya ce kai gaskiya fir'auna ina ruwan shi da haruna yace yayi gaskiya fa inna sahban ako sahban wa'il an gane ko akwai mutum ya shahar da fasaha a cikin laraba ana kiran shi sahban an gane ko ko cikin muqama ya kawo sunan shi fa inna sahbana wa'il da sahbana wa'il wa baqidan da wani da baqidan fi zalika sawa'un duk ɗaya ne ina fata an finci ni kenan da sahban wa'il da baqidan shi sahban mutum ne wanda ya shahara da fasaha baqilan kuma mutum ne wanda ya shahara da rashin iya zance amma in dai su ce sadaka ta kai gaskiya ai wannan duk babu bambanci kenan da wanda ya kware da zance da wanda kuma ya kware da zance ba duk wanda zai ce kai gaskiya ai wannan babu bambanci amma wajen a kawo dalilai a ƙara bayani don a gane nan ne za su bambanta wannan shine abin da wato malam ya kawo a takaice wallahu ta'ala alam sai dai nan abin da wadansu malamai suka ce nan afsahu minni lisanan nan ba ana nufin yafi annabi Musa ba iya magana kwarewa wajen zance a'a annabi Musa yana da matsala ne ta harshe inda yace wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli kina idan Haruna yana magana an fi fahimtar maganarsa kina yana son in yayi magana za a ji ta ba tare da ana buƙatar sai an kwantar da hankali ba za ta fito shine yasa yace afsahu minni lisanan shi yasa wanda suke kafa hujja cewa fasaha nan wato annabi Musa da yake yana da Allah bai da fasaha wanda su malamai suka ce suka tafi cewa ba haka ake nufi ba nan yana nufin yana da matsala ne in yana magana wani lokacin ba a jinta ina fata an fahimci kenan shine ya nemi annabi Harun wato ya nema ya je tare da shi wanda in yayi magana za a gane shi yasa yana da muhimmanci wanda zai faɗi magana a fahimta sai a bari yayi bayani a gane yafi a ce a'a a sa wani koda in yayi ba za a fahimta ba abin da ya kashe kasashen Afirka da kasashen musulmai ga wanda zai yi abu ya dace amma tunda ba a son sa ba za a sa shi ba sai tafiyar addini ta lalace tafiyar kasashe ta lalace saboda wani ne ake son a sa din dole sai an farlanta shi akan abin da bai iya ba waɗanda suka iya kuma a ce a'a su su ja da baya su zo su yi aiki don saboda a ɗaga wani din saboda shi yana da kaza yana da kaza wannan shine yake ruguza tafiya ta addini wannan shi ke ruguza tafiya ta kasashen Afirka da kasashen larabawa dole sai mun dawo kan wannan in muna son mu ci nasara to wannan shi ne abin da zamu iya kawowa kuma da yace afsahu minni lisanan ba zancen fasaha ta larabci ake ba don annabi Musa ba balarabe bane annabi Haruna ba balarabe bane kada wani ya ce wato an saba ma wato ra'ayinsa yan uwa musulmi idan muka duba kuma karkashin wannan waɗansu suna kafa hujja ko suna faɗar wata magana cewa duk duniya ba wanda ya taɓa wani neman wani mutum wani alkhairi irin annabi Musa da annabi Haruna saboda annabi Musa ya roƙi Allah ya sanya dan uwansa ya zama ya zama annabin Allah to ka kuga babu wani alkhairi irin ka roƙan mutum annabin Allah ya ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi kaga ya roƙa mishi ya roƙa masa annabta to sai suka cewa to wannan yana cewa kenan ba wani wanda ya taba noma wani alkhairi irin alkhairin da annabi Musa ya neman ma wato annabi Harun amma wadansu malamai suka ce wannan magana kuskure ta alkhairi wanda ba a taɓa neman ma wani irinsa ba shine alkhairin da annabi Ibrahim ya roƙan ma a manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda yace rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim kaga yace Allah ya turo manzo a cikin mutanen Makka kuma Allah ya karba yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi kuma Allah ya nuna babban ni'ima ce laqad manna Allahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin to kenan kaga ashe duk duniya ba wanda ya taba roƙan mu wani alkhairi na duniya da lahira irin alkhairin da annabi Ibrahim ya roƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan da annabi Musa bai kai wannan ba sai dai mu ce a'a in a tantance na a ce wani to tabbas ba wanda ya roƙa mu wani alkhairi irin annabi Musa da Haruna don shi sai da tantance Harun amma shi annabi Ibrahim ya roƙa amma a jumlace ne yace wa ba'ath fihim ka tayar a cikin su amma bai san wanne ne za a tayar ba ko kuma Allah ya sanar da shi ta fuskar wato wahayi sai a ce to shi ma a tantance Allah ya sanar da shi to ƴan uwa musulmi ga dukkan alamu lokacin mu ya fara karatowa anan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya bamu iko da dama zamu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ka bamu lada kuma wanda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh